مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدي واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke a cikin wannan littafi mai albarka bulugul maram min adillatil ahkam yau muna biyar ga watan sha'aban hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da uku wanda ya daidai da takwas ga watan uku miladiya na da dubu biyu da ashirin da biyu sati da ya gabata mun karanci babun nafakat yau insha Allah za mu tashi kan sabon babi babul hadanati babi wanda yake karantar da mu ɗaukar yaunin yaro da cancana shi da kulawa da tarbiyyar shi a takaice shine hausa suke ce reno an abdullahi bin amr قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو أن امرأة قالت يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثدي له شقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت أحق به ما لم تنكهي تنكهي رواه أحمد وأبو داود وصححه الحاكم حديثي ne hasan kamar yadda muka gani imam al-albani rahimahullah ya kyautatar da shi a cikin silsila sahiha malai yake cewa an samu wannan hadisi daga abdullahi da amr bin as anna imra'atan radiyallahu anhu anna imra'atan qalat wata mace ta cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya rasulullah ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inna ibni hadha kana batni lahu wi'a wannan dano ciki na ya kasance mishi abinda zai dauke shi kama a ce wannan buhu ne wanda zai kumshi wani abu wa thadi lahu siqa mamana ya kasance mishi shine abin shan shi wa inna abahu wa in wa hijri lahu hiwa abinda yake tsakanin cinyata da kirji shine matattarar shi nan nake dora shi in rungume shi wa inna abahu tallaqani wa arada an yanzi'ahu minni mahaifin shi ya sake ni kuma iya so ya kwace shi daga wurina wa qala laha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam azala wanda tsirayen Allah da amincin tsar tabbata gare shi ya ce mata anti a haƙƙo bihi ma lam tankihi ke kika yi cancanta da shi inda ba aure kika yi ba nan kaga nan hukumci cewa mutum idan ya saki mace ta suna da ɗa iya tare da su idan yaran nan dai ba su kai wayo ba su kai wayo to uwa ita take da ɗaukar nauyin kulawa da shi kuma akan uba zai ciyar da ita saboda ɗanta zai ciyar da ɗan shi sabanin abin da yake abuwa a yanayin mu sai ka ga da an rabu mutum la'alla ya ji ya kwace ɗan da yake wurin mata in dai ba aure ta yi ba to ita take da haƙƙi ta cancani da saboda duk wanda zai kula da cancanar ɗa bai kai ruwa ba la'alla kaiwa kaka kula Allah kaiwa wata kishi an ba tsoron Allah take ba yaro ya shiga cikin wani halin kaka na kai amma uwar shi uwar shi ce kalwa na bi huraira wa alaikum salam masha nono wannan ana ba yaro zabi ko yayi wayo hadisi na Allah zai zo ana ba yaro zaɓi ina yake so ya ji ya karkata wajen ƙunshi sai a bar shi kuma ya karkata wajen mahaifin shi sai a bar shi ya karkata wajen mahaifi Allahumma sai in wata illa ta samu la'alla in an ga an bar shi wajen uwan nan za ta ɓata mu wadda uwa ce wadda ba ta da tarbiyya ta musulunci to in an ga uba ya ga wannan to kuma wata mas'ala ce daban na amma ba haka ba to za a bar ta za a ba shi jaɗi wa nabi huraira anna imra'atan qalat ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna zawji yuridu an yadhhaba bi ibni وقد نفعني وساقني من بئر أبي إمبا إمبطن فجاء زوجها فقال النبي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت حديث غشي فأخذ بيد أمه فانطلقت به rawahu ahmad wal arba'atu wa sahahu tirmidhi kuma hadisi ne ingantacce kamar yadda muka gani abu dawud ya fitar da shi da imamu tirmidhi da nasa'i da ibnu majah da ahmad imamu al-albani ya ingantar da shi a cikin sahih al-jami' haka na a cikin littafin shirwa al-ghali an samu wani hadisi daga abu huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi yace wata mace ta zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna zawji yuridu an yadhhaba bibni mijina iya neman ya tahi da dana wa kad nafa'ani dana kuma ya amfane ni wa sakani ya shayar da ni min biri abi imba daga rijiya abi imba suna wani mutum ne fa ja'a zawjuha mijinta sai ya zo wajen mazala sallallahu alaihi wasallam faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai mazala sallallahu alaihi wasallam ya cewa wannan yaro ya gulam haza abuka wa hadhihi ummuka kai wannan yaro wannan mahaifinka ne waccan kuma mahaifiyarka ce fa khudh bi yadi ayyihi ma shi'ta ka kama hannun wanda kake so daga cikin su fa akhadha bi yadi ummihi sai kama hannun mahaifiyar shi la'alla mahaifi bai kula da shi ba asa ana samun su tari irin wannan daga mahaifi ya bar yaro wajen uwa sai ya yi wayo ko ta yi wayo a lokacin nan za a ci a ji a karbo su lokacin nan bai san tausayin uba ba bai san nauyin da yake dauke da shi ba dole ya karkata wajen mahaifiyar shi domin ita take dauke da nauyin shi ya je kama hannun mahaifiyar shi manzala sallallahu alaihi wasallam shikenan ya faɗi nan yaro in yayi wayo zabi ake bashi nam rawahu ahmad wal arba'atu wa sahahu tirmidhi wa rafi' bin sinan radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga rafi' dan sinan wanda yadda Allah ta kara tabbata gare shi annahu aslama wa abat imra'atuhu an tuslim ya muslimta sai dai matar shi ita ta ƙi yarda ta musulunta fa a ƙadar nabi sallallahu alaihi wasallam al'umma nahiyatan wal ab nahiya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ajje mahaifiyar bangare kuma ya zaunar da uban bangare daban wa a ƙadar sabiya bainahuma ya zaunar da yaron tsakaninsu famala ula ummihi sai tashi ya karkata wajen kushi faƙala Allahumma hadi sai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ka shirye da shi kuma akwai hadari ta wannan kafira ce bata musulunta ba kuma ga yaro yayi karkata wajen kushi manzala sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a da cewa Allah ya shirye da shi famala ila abihi fa akhadahu sai karkata wajen mahaifin shi kuma ya dauke shi نعم أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم شما حديث ne ingantacce Imam al-Albani ya ingantar da shi a cikin sahih Abi Dawud wa an al-Bara bin Azib anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qada fi ibnati Hamzata li khalatiha wazala an samu wannan hadisi daga Bara dan Azib wanda ya da Allah ta kara tabbata da shi ce lalle annabi wanda tsira ya Allah da amincin shi su kara tabbata gare shi ya yi hukunci a cikin ɗiya hamza likhalatiha ga uwarta a lokacin da aka samu sabani tsakanin yan uwan Hamza da yan uwan uwan wa zai riki wanci mazala sallallahu alaihi wasallama bayan mahaifiyarta ta mutu mazala sallallahu alaihi wasallama yayi hukunci cewa yan uwan uwa ta rike ta maimakon bangaren uwaye wa qala al khalatu bi manzilati al um yan uwan uwa matsayin uwa take idan babu uwa matabbata a wannan bangare an yi samun tausayi akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari ya fitar da wannan hadisi wa akhrajahu ahmad min hadisi ali imam ahmad ya fitar da wannan hadisi halo daga wajen da hadisin ali radiyallahu anhu wanda yadda Allah ta kara tabbata a gare shi fa qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallama manzala sallallahu alaihi wa sallama yace wal jariyatu inda khalatiha wa anna al-khalata walidatun yace yarinya budurwa tana zama wajen ‘yal'uwarta ne, kuma ‘yal'uwa matsayin uwa ce, walida. Wa na bi Huraira radiyallahu anhu an samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi kala ya ce, Kala Rasulullah sallallahu Alaihi wasallam, mazala wanda tsirayen Allah da amincin su ƙara tabbata a gare shi ke cewa, Idan ata ahadukum khadimuhu bi ta'ami فإن لم يجلسه فمعه إن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين zala sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mai ma hidima ya zo ma da abincinka to idan mutum bai zamnar da shi ba suka ci tare to kai kasa bashi loma loma gane ko wannan ba komai ba matsayin manzala sallallahu alaihi wasallam ya so ya kwatanta matsayin mai ma hidima ko da bawa in baka iya so ake ka zamna yanda ya zamna ya sa ka sa hannu shi ba ya sa hannu to idan wannan ba ta samu ba da ka haramta mashi wannan abinci ko yaya dai ka dauka ka bashi muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wallafzu lil bukhari kuma lafzin wannan na imam bukhari وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم an samu wannan hadisi daga Abdullahi dan Umar daga annabi wanda tsira da mucin Allah su kara tabbata gare shi kala yace annabi wanda tsira da mucin Allah su kara tabbata gare shi ce udhibat imra'atun fi hirratin habasatha nan hajasatha yasa shi kuma habasatha hatta matat fa dakhalat an-nar fiha لا هي لا هي أطعمتها ولا وسقي وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من حشيش من خشائش الأرض متفق عليه an samu wani hadisi daga abdullahi dan umar wa'anda yarda Allah ta kara tabbata a gare shi ya ce lalle annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata a gare shi ce uzibat mumratun fi hirratin an azabtar da wata mace dalilin kyawa fi hirra a dalili kace ba cikin kyanwa kuma wanda yake azabtar suwa shi ne Allah Allah ya azabtar da ita dalilin kyanwa habasatha da ta tarye ta ta hana ta tahuta hatta mata ta sai da ta mutu tarihi ta kulle ta a wani wuri ta yi tahiyyata fadakhalatin nara fiha sai ta shiga wuta dalilin wannan kyanwa duba kaga ina masu neman yancin yan adam da dabbobi kahin su musulunci yake nema dan dan adam yanci da dabba na'am sajanata to haka dadda ya zo a haka nan sajanata iyaye kamar ta kulle ta habasata wata ruwaya ta zo kuma ta tare ta halaba na kullewa ne lahiya a ta'amata ita ba ta ciyar da ita ba wasakata ba ta shayar da ita ba izhiya habasata ta gane ya kawo lokacin da ya zamanto ta tare ta ta kulle ta ta hana ta ta hutu wala hiya tarakatha ta'kul min khashashil ard kuma bata barta ba ta je ta nemi abinci da kanta neman kwaruka da abin da ya kama da haka ta ce mutafakun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi duba ka ga yadda allah madaukaki ke girmama al'amarin rai ko da dabba ce ba kai- ba a yarda ba ka zalunce ko da dabba barantana mutum nan wanka musulmi قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات babi ne wanda yake karantar da mu da abin da ya shahi jinaya jinaya shine ta'addanci abin da mutum zai yi na musamman ma zub da jini قال عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة متفق عليه an samu wannan hadisi daga abdullahi dan mas'ud wa da yarda Allah ta kar wanda yarda Allah ta kar tabbata gare shi kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mazala wanda tsirayen Allah da aminci su kara tabbata gare shi ci ta Allah ko yaran nan la yahillu damu mri'in muslim bai ya halitta jinin wani musulmi ya shaɗu Allah ilaha illallah wanda ya tabbata lalle babu abin yiwa bauta da gaskiya sai Allah wa ani rasulullah kuma ya tabbata lalle ni manzo ne na Allah illa bi ihda thalathin sai da abubuwa guda uku nan ba a zub da jinin musulmi wanda ya shaida lalle babu abin bauta da gaskiya sai Allah kuma lalle Muhammad da Abdullahi manzo ne na Allah sai da abubuwa guda uku Asayibu zani ma'auraci muzinaci wanda ya taba aure to wannan hukuncin shi shine a jehe shi har sai ya mutu wa nafs bin nafs da mutumin da ya yi kisan kai na da gangan shi ma sakamakon shi kisasi ake an nafs bin nafs wal ayn bil ayn kamar yadda manzo Allah sallallahu kamar yadda Allah madaukake ya faɗi wa tariku lidinihi da wanda ya rida ya bar addinin musulunci bayan ya dandana dadin imani ya dandana dadin musulunci ya bar musulunci ya yi watsi da shi almufariku lil jama'a wanda ya rabu da jama'a musulmi shi ma wannan inda lokacin da musulunci ke rike da ragama duniya ne to da kashe shaki saboda ba wanda zai shiga musulunci ya ga yanda musulunci yake tantalin mutum ya bautawa Allah madaukaki kuma ya zamanto ya kafirce yayin ridda muttafaqun alaihi wannan hadisi imam bukhari da muslim suka fitar da shi wa ana aisha radhiyallahu anha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam an samu wannan hadisi daga aisha ummul mu'minin wadda yarda Allah ta kara tabbata a gare ta daga annabuwa daga manzo Allah wanda sirayan Allah da mun ce shi kara tabbata a gare shi kale la yahillu qatlu muslimin illa bi ihda thalath illa bi ihdi bi ihda thalatha khisalin زان محسن محسن محسن ويرجم ورجل يقتل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الإسلام فيحارب فيحارب الله ورسوله ويقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض tace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ba a kashe wani musulmi sai da ɗabi'o'i guda uku ko abubuwa guda uku. Na, bi ihida salasa, khisal, zanin muhsan, mazinaci katangagge wanda ya taba aure. Kamar yadda ya ce, a sayyabu zani, fayurjam jehe shi ake yi, wa rajulun yaktul musliman muta'ammidan. da mutumin da ya kashe musulmi da gangan shi ma nan kashe shaki kisasi wa rajulun yakhruj min al-islam fa yuharibu Allah wa rasula da mutumin da yayi huta daga musulunci iyaya ka Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na iya yaki da addini wa yuqtal kashe shi ake au yuslab ko a tsire shi au yunfa min al-ard ko kuma a kore shi daga kasar kenanan sai zamanto kamar an ba shi hukuncin wanda yake allazina yas'una fil ardi fasada aka ba alkali nan zabi shugaba aka ba shi zabi ko ya kashe shi ko ya tsire shi ko kuma ya zamanto ya kore shi ya hudda shi daga kasa rawahu abu daud wa nasai wa sahahu al-hakim imam abu daud ya fitar da shi da imam an-nasai imam al-hakim ya ingantar da shi kuma hadisi ne ingantacce imam al-albani ya ingantar da shi a cikin sahih at-targhib wa tarhib وعن ابن مسعود رضي الله وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء متفق عليه an samu wani hadisi daga Abdullahi dan Abbas wanda yarda Allah wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi Abdullahi bin Mas'ud afa kala yace kala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala wanda tsira ya Allah da amincin su kara tabbata gare shi yace awwalu ma yuqta bainan nas farkon abin da ake hukunci tsakanin mutane yawmal qiyama a ranar qiyama fi dima a cikin jina ne wanda ya zubda jinin wani amma wannan a haƙƙin ɗan adam mutum da mutum amma a haƙƙin Allah farkon abin da ake bincika shi ne sallah muttafaqun alaihi wannan hadisi Imam Bukhari da Muslim suka fitar da shi wannan na hadisi na mana barazana akan mutum yayi hattara da game da zub da jinin musulmi muna daga cikin farkon abin da za a binciki mutum akan shi akan wani haƙƙi ka zub da jinin shi wa an samurata radiyallahu an an samu wannan hadisi daga samura wanda yadda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ƙala yace ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzala wanda tsira da amince Allah su ƙara tabbata a gare shi yace man qatala abdahu qatalna wa man jada'a abdahu jada'na rawahu ahmad wal arba'atu wa hassanahu at-tirmidhi wa huwa min riwayat al-hasan al-basri عن سمرة وقد اختلف في سماعه من في رواية أبي داود والنسائي بزيادة ومن خص عبده خصيناه وصحاه الحاكم وهذه الزيادة وعن سمرة عن سمونا ديسي دقى سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وزال وند سيرادة من شاء الله سكار تبتا قريشي من قتل عبده قتلناه duk wanda ya kashe bawan shi kashe shi zami wa man jada'a abdahu jadana duk wanda ya rotsa bawan shi rotsa shi zami imam ahmad ya rawaito wannan hadisi da ashabu sunan wa hasan wa tirmidhi imam tirmidhi yace hadisi ne hasan wa huwa min riwayat al-hasan al-basri wannan hadisi na daga riwayat al-hasan al-basri an samura daga samura wa kad ukhtulifa fi sama'ihi min malamai sun samu sabani game da game da cewa Hassan al-Basri ya ji daga samura ko bai ji ba hadisi daga gare shi ya zo a cikin ruwayar Imam Abu Dawud da Imam Nasa'i da dadi wa man khassa abdahu khasaina duk wanda ya dandake bawon shi mu ma za mu mushi dandaka وصححه الحاكم هذه زيادة إمام حاكم يا إنجن تد وانا زيادة سيدي حديثي ني وان دي كي دروني كما يند مكغني قال رواه الترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه واحمد وضعفه الشيخ الألباني الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع والمشكات الإمام الألباني يرونا ند وانا حديثي أتكن سي ضعيف الجامع دا المشكات Namu. A kama a kai, ya bugu haka ya bugi mutum a kai, ya buge shi a kai, rusa shi. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد بالولد رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن جارود والبيهقي وقال الترمذي إنه مضطرب an samu wani hadisi daga Umar dan Khattab wanda yadda Allah ta ƙara tabbata gare shi ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzo Allah wanda tsira ya Allah da amince su ƙara tabbata gare shi yake cewa la yuqadul walidu wa la yuqadul walidu bil walid bil walad ba a kashe mahaifi dalilin kisa da yawa dan shi Allahumma sai dai in kisa ne na gilla in gane ko in kisa ne na gilla wannan wani abu ne daban amma misali saboda ladabtarsuwa aka samu kuskuren da uba ya yi bigida har ya kashe shi ya samu sanadi na mutuwar shi ba a cewa a mai kisasi a kashe shi sabanin a yanzu dokokin turai yadda suka mamaye musulmi ba wai ka ka kashe shi ba ko kashi ka ba shi sai an kai karar amma lokacin da sun mance ina lokacin da ka armi wahalar da kai ka armi mahaife shi wahalar da kai ka haife shi wahalar da kai ka cancane shi kuma baka bashi kashi ba sai dan ya zama na kwarai na kirki amma saboda so ake alalace gaba daya waddu law takfurun kama kafaru haka suka so su yanda suka kafirce suka lalace al'ummar su ta lalace da bayya ganin darajar uba babu wanda yake ganin darajar wani haka suke tagubar maya su bai da musulmi dokar da take tasu ce su kawo musulmi bayan suna da dokoki nasu a rogazar da dokar musulunci a dauki ta kafirai Allah musta'a na mawaƙalar turmizi innahu muttarib imam turmizi ya ce hadisi ne wanda ya zamanto baya da gindin zama da kyau wani lokaci a rawaito shi da wannan wani lokaci a rawaito shi da wancan magana ina ga muna iya tsayawa kan wannan hadisi lokaci yayi abinda muka wadi daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk